أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد إن أوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da azumin yau yau bakwai ga watan ramadana shekara ta 1443 bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya yi daidai da takwas ga watan hudu shekara ta 2024 na miladiya yau idan allah yarda za mu yi karatu na minti 30 ne kawai domin ayyuka da zikirin juma'a da sauran abubuwa da suke gabanmu masha allah صدق الله العظيم أجيا أبنجي تبارك وتعالى يا بينا من هالا ين يهودا وأهل الكتاب kuma da mu'amalan da suke yi tsakaninsu da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan sun tambayi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wasu abubuwa akan ya gaya musu gaskiyansu idan ya gaya musu kuma ya yi daidai da wanda suke da shi a cikin taureta za su yi imani da manzon Allah sai can da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu bayanin duk abin da suke so su ji da an zo nan gurin jibril alaihi salam wato aminin annabawa sai suka ce masa sun ce wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai to kai ka ce jibrila ne da ka ce mika'ila mu za mu bi ka muna tare da kai wannan masoyinmu ne kuma abun so ne a gare mu domin yana saukar da rahama ubangiji baya aikan shi da wani abu amma jibrila duk lokacin da ya zo ya sauka sai dai ya sauka da azaba da su fitintinu don haka mu wannan ya nuna alama kai kana tare da makiyinmu don haka mu bara mu bi ka ba shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya wa annabi ka gaya musu ulman kana aduwwan li jibrila duk wanda ya kasance maki ne ga jibrila alaihi salam fa innahu nazzalahu ala qalbika to su sani sa'idna jibril alaihi salam shine ya saukar da alqur'ani gare ka zuwa zuciyanka da yardan Allah kuma tabaraka wa ta'ala musaddiqan lima bayna yadayhi mai gaskatawa abun da yake gabaninka daga yas daga cikin su taureta da zabura da littattafan da aka saukar wa annabawa kafin alqur'ani kenan wa hudan sa'annan abun da aka saukar wa annabi shiriya ne a wangiji ya saukar da shi shiriya ne gare su kuma bishara ne wa bushra lil mu'minin bishara ne da aljanna ga mu'minai na'am na'am nan da sun zaɓi cewa su mutumin su mika'ila ne ba jibrila ba a nan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya wa annabi ka gaya musu fa babu bambanci tsakanin mika'ila da jibrila da sauran mala'ikun ubangiji ga baki ɗaya idan mutum har zai yi imani da ɗaya ya bar ɗaya to imani shi bai kammala ba dole za ka yi imani da Allah da annabinsa da mala'ikun ga baki ɗayansu da an da manzannin duk sai ka yi imani da su sa'annan imanin ka zai tabbata shine ubangiji a nan ya ce man kana aduwan lillahi wanda ya kasance makiyi ne ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibrila wa mika'ila kuma makiyi ne ga jibrila da mika'ila ya sani fa fa inna Allah aduwwun lil kafirin to lalle Allah makiyi ne ga kafirai na'am ولقد انزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون تو شين كما ولقد انزلنا إليك من سوكر مكة دا آيوي من سوكر مكة من سوكر أغريكا دا آيوي بيّنو بيّننو إزوا من زن الله صلى الله عليه وسلم wa'annan ayoyin da muka saukar maka wa ma yakfuru biha illa alfasiqun to ka sani babu wanda zai kafirce da wa'annan ayoyi bayyanannu da muka sauke maka sai face dai fasikai in fasiki ne daman zai kafirce da abun da aka saukar in mumini ne wanda Allah ya sa imani a zuciyarsa ko wannan zai yi imani da abun da aka saukar maka ya Muhammadu na'am nan ubangiji yana cewa shin kuma ko da yaushe an ko da yaushe sun ɗauki sun ƙulla wani alkawari awa kullama ahadu ahadan ko da yaushe idan sun ƙulla alkawari tsakaninsu da wani ko annabi ko ɗaya daga cikin mutane na bazahu fariqun minhum sai sashe daga cikin yahudawan sai ya je da wannan alkawarin ya ƙulle ya warware wannan alkawarin da aka yi balaksaruhum la yu'minun da can ma kaɗan a cikinsu masu yin imani ko da kaɗan cikinsu wanda za su yi imani ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم yayin da wani annabi ya zo musu daga gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala mai gaskatawa abin da yake tare da su na baza fariqun min allazina utul kitaba sa'annan wasu wani bangare daga wanda aka bai wa littafi ko nan yahudawa ko nasara sai su jefar da ayoyin Allah su jefar da alqur'ani su jefar da abin da aka gaya musu a bayan bayan su su jefar da shi balaksaruhum la yu'minun ai shin mafi ka'annahu wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun sai su jefar da abun da aka ba su da can ma kaman ba su taba ji da shi ba kaman ma ba a yi wani abu mai suna qur'ani ba ba a yi wani abu mai suna taureta ba sa'ad ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayyana halayen su nan sai ya ce me ya daura aya na gaba na'am anan ubangiji tabaraka wa ta'ala da farko ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun sawwakar maka da wayannan ayoyi bayyanannu alhali kuwa ba wanda zai kafirce da su wayannan ayoyin face fasikai kuma duk lokacin da wayannan fasikan nan suka kulla wani alkawari tsakanin su da wani annabi za su warware shi domin daman mafi yawan cikin su ba su yin imani kuma ba muminai ba kuma duk lokacin da wani manzo ya zo musu da wani abu wanda yake gaskatar da abun da yake hannunsu sai ka samu wani sashe daga cikin yahudawa su bujire su ɗauki wannan abun su ɓoye shi ko su ɓoye shi su nuna ma kaman wannan abun babu shi a taureta kuma babu wani sabon abu da ya zo musu me suka zaɓa da yin haka sa'an nan sun zaɓi sihiri sun zaɓi abin da shaidanu na koya wa mutane a lokacin mulkin Sulaiman. Wa'annan ayoyin nan bisa gaskiya a duk tafsiran da muke da su yanzu a hannunmu mafi yawan tafsirai. Duk isoshi da hadisai da aka kawo akan wannan isan hadisan nan ba ingantaccu ba ne. hadisan nan don akwai malamai daga baya wanda sun yi rubutu kamar Dr. Abu Shuhba abu shuba wani malami ne daga masar ya rubuta littafi mai suna al-isra'iliyat wal mawdu'at ya bayyana wasu hadisai ne wani abu ne ya dace a fassara da shi ayoyin nan wani abu ne ya dace da darajan sayyidina isma'il sayyidina sulaiman wani abu ne kuma ya dace da darajan mala'iku domin mala'iku gabaki daya Allah ya keɓe su ba sa faduwa a laifi ka hakan nan annabawa su ma ma'asumai ne ba za su faɗi a cikin laifi ba amma hadisan nan da suka zo a cikin fassara wa'annan ayoyin mafi yawa abu ne wanda za a samu akwai suka a cikin shi akan darajar da Allah ya yi wa mala'iku ko ya yi wa annabawa to anan sai mu karanta aya kuma mu faɗi abun da malamai suka fi zaɓa sun zaɓa sun ce wannan shine abun da ya yi daidai da fassara wannan ayan ya ce Allah yake cewa annabi sun bi abu wata ba'u ma tatlu shayatinu sun bi abun da shaidanu suna karantawa ko suna karantar da shi a lokacin mulkin sayidina Sulaiman alaihi salam wa ma kafara Sulaimanu Sulaimanu bai kafirce ba walakin na shayatina kafaru anan su da yahudawan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran su ga Allah yana musu bayanin annabawa ga annabi kaza ga abun da ya zo da shi annabi kaza da ya zo kan sayyidina Sulaiman alaihi salam ai sun ce wa annabi alaihi salatu wassalam sun ce mishi ai wannan ba annabi ba ai ya bar annabci wannan ai an kore shi ya zama sahiri ai ya zama mai yin sihiri ai wannan matsafi ne ba annabi bane to anan ai sun ce sai da sun cewa annabi haka wannan a cikin sayyidina Sulaiman ya kafirce sai Allah ya saukar da wannan ayar su ne suka bi abin da shaidanu suka koyarwa a lokacin mulki mulkin sayyidina Sulaiman sayyidina Sulaiman bal kafirce ba amma su ne sun kafirce da daukan wannan sihirin nan su koya wa mutane nan shine ma'ana wanda ya fi dacewa da wayannan ayoyin nan ولكن الشياطين كفروا شيطان سن كافر شيدا الله يعلمون الناس السحر سنا كويا ومتاني سحري wadda kuma wa ma'unzila alal malakai ne da abun da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da wa'annan mala'iku biyu wato su ne harut da marut harut da marut su mala'iku ne a ƙauli na gaske wasu sun ce a sarakai ne wasu sun ce a salihai ne amma kauli mafi inganci wanda masu tafsiri sun zaɓa su mala'iku ne mala'iku ne bayan a lokacin mulkin Sulaimana shaidanu suna daman suna yastariquna sam'a ba haka bane ubangiji yace ba suna hawa wannan zai hauka wannan wannan zai hauka wannan har su je sama ta farko ko har su je iyakan da ubangiji yace su kai suna jin maganan mala'iku mala'iku suna ce ai wane yau ajalinsa ne ya ƙare yau wane za a haifa mishi abu kaza wane za a yi mishi kaza idan sun ji wannan sai shaidanun nan su sauka su zo su gaya wa matsafa a lokacin mulkin sayyidina suleiman su ce musu ai in kun ce abu kaza gashi abun da muka ji matsafan kuma sai su gaya wa mutane in sun gaya abun sai ya zo daidai da abun da matsafa suka faɗa sai mutane sai su ɗauka wa'annan su kuma matsafan nan sai su yi ƙarya su ce ai su ma mala'iku ne su ma ai annabawa ne su ma annabawa ne suna sun san wani abu daga cikin gaibu ai Suleiman abun shi shi ma irin wannan tsafi ne ba ba annabi ba ma daman can da sun ji wannan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayoyin nan yace a'a mala'iku harut da marut ubangiji ne ya saukar da su a wancan lokacin domin su bambanta wa mutane su karantar da mutane sihiri su ce musu wannan fa sihiri ne abinda sayyidina suleiman yake ciki kuma annabci ne kuma akwai bambanci tsakanin sihiri da annabci kuma wa'annan abun da suke yi matsafa ne abun da sayyidina Sulaiman yake yi kuma shi manzo ne daga gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ma unzila alal malakaini abun da aka saukar wa'annan mala'iku biyu a garin babila bi babila haruta wa marut wa ma yu'allimani min hadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur wa'annan mala'iku biyu su haruta da marut Allah ya saukar da su don su koya wa mutane sihiri amma don su gane bambanci tsakanin shi da sihiri da wanda ba da abun da ba sihiri ba amma duk wanda suka koya mishi sai su ce mishi a'a mu fa fitina ne daga un ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan abun in koya in mun koya maka kada ka kafirce da Allah tabaraka wa ta'ala ka bar imanin ka ya zauna nan yadda yake fala takfur kada ka yi kafiri kada ka kafirce da ubangiji tabaraka wata'ala amma mutane kuma sun kasance ba don haka suke koya ba fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji sa'annan mutane kuma lokacin sai su zo su koyi abinda za su zo su raba kan mutum mutum da matarsa kamar sihirin da yanzu yake nan sai ka samu matsafi ya yi wani abu ya kulla wani abu ya sa wane ya saki matarsa ko ya sa waɗannan su samu fitina tsakani irin wannan ne su suke koya wannan masu koyo fa ba wai mala'ikun bane su masu koyon ne abun da suke koya kenan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji na'an Allah kuma yace wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah wannan abun da suka koya daga cikin sihirin nan ba za su iya su cutar da wani da shi ba sai idan Allah ya yarda duk abin da suka hada idan ka hada wannan baki da fir'in ka alola ka wanke hannun hagu ka bar hannun dama duk dai wannan abin da ake yi da yan damfara da matsafan nan suke yi duk baya aukuwa idan ubangiji tabaraka wa ta'ala bai ce wannan abun ya auko ba na'am to anan malamai suna da magana kan malamai bara a ce ya rabu ba amma an samu ikhtilafi akan shi ma'anan sihirin da kansa shin sihiri wannan akwai shi abu mai suna sihiri nan da gaske haƙiƙa koko babu shi kawai abu ne irin camfe-camfe ne da irin haɗe-haɗe ne na mutane malamai ahlus sunnati wal jama'a sun ce a sihirin akwai shi da gaske ne domin ubangiji ya ce min sharrin nafasati fil uqad anan kuma mafassara sun fassara shi da masu tsafi ne kuma da hadisin sai da aisha radiyallahu anha inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata ni fa sihirin nan ya same ni sihirin wane da wane an same shi an nuna mishi a mafarki ga inda aka bunne shi a kusa da wata rijiya da sauransu har annabi ya ga bushiyoyin da kusa suka suna kusa da ita kaman kawunan shaidanu ne suke kewaye da wannan rijiyan to sun ce da hadisin nan hadisi ingantacce ne da wannan aya to haƙiƙa ne akwai abu mai suna sihiri wasu sashe daga malamai suna kuma wanda yake jagoran su anna arrazi imam razi a tafsirin shi ya faɗa yana ce a sihirin nan fa babu shi da kuma mu'tazila sun ce a sihirin nan fa babu shi sihirin nan kawai wato yurhibuna abinda ake cewa saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wajahu bi sihirin azim kawai sun wannan ne eh rudi ba rudi ne idon mutane sun juya ido ne kawai na eh rufe ido ne kawai suna rufe idon mutane sai su yi wani abu ba shi ne abin da suka yi ba amma abin da suke nufi suna so ka gani wannan shi ne ka gani amma mafi gaskiya akwai sihirin nan Allah ya rufe asirinmu daga shi sihirin nan akwai shi amma ba zai samu kowa ba duk wanda ya yi masai idan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yarda wannan abun nan idan an yi shi zai samu wane a lokacin zai same sa na'am wa ma hum bidarrina bihi min hadin la bi iznillah fa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koyan abun da yana cutar da su ba abun da zai amfane su ba a nan duniya ma zai cutar da su a can lahira ma kuma bare amfane wato kuma a nan duniya ba zai amfane su ba a can lahira kuma zai kasance mai cutar da su ne zai kai su ga azaban Allah tabaraka wa ta'ala walaqad alimu laman ishtarahu kuma sun sani fa su yahudawan don an saukan musu a taureta duk wanda yayi sihiri ga sakamakon aikin da ya yi a gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala don sihiri ba a lokacin sulaimana ne kada aka yi shi ba tun zamanin annabi musa sihirin akwai sa kafin ma annabi musa sihirin yana nan to sihirin nan an gaya musu a taureta wannan sihirin nan duk wanda ya yi shiga sakamako to Allah shine anan yake cewa walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sun sani fa duk wanda ya siyi wannan sihirin nan siye da sayarwa da ake faɗa ake ta faɗa a ayoyin nan malamai sun cewa a'a ba wai ana nufin mutum zai sayar da kanshi bane a'a zai sayar da rabon shi ne da ubangiji tabaraka wa ta'ala yi mishi na alkhairi sayar da rabo ne walaqad alimu laman ishtarahu sun san wanda ya siyi wannan sihirin ma lahu fil akhirati min khalaq bashi da wani mutunci bashi da wani abun alkhairi a ranan kiya ranan gobe kiyama wato abun da yake gidan shi sai azaban Allah tabaraka wa ta'ala wala bisa ma sharau bihi anfusahum tir da abun da suka siyi kansu da shi law kanu ya'lamun da sun san makoman abun da suka sayar da kansu da shi dinnan na'am nan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayyana wa manzonsa sallallahu alaihi wa sallama yana ce mishi wala wannahum amanu wattaqaw da sun yi imani kuma sun ji tsoron Allah sun yi taqawa lamasubatun min indillahi khairul law kanu ya'lamun da wannan akwai sakamako ne daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fi alkhairi gare su akan yin wannan sihirin nan wato imani da takawa da za su yi da sun san alkhairi da yake cikinsa daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya fi musu wannan sihirin nan da suke yi na lokacin sayyidina suleiman alaihi salat wanda sun koya daga hannun shaidanu laukanu ya alamuna da sun san haka na'am wannan ayan ta sauka ne a kan sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suna cewa manzon Allah lokaci kamar ce mafi riwaya ingantacciya suna cewa lokacin da ana cikin karatu sai ku su cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ra'ina wato ka dakata ka yi mana kaɗan-kaɗan don mu saurara mu gane mu gane to suna amfani da kalmar ra'ina kalmar ra'ina ko kalma ce wanda ta kunshi ma'anoni biyu ma'ana ɗaya shine kamar wadda suke faɗa su sahabbai suna nufinsa ka kalle mu wato ka saurara mana ma'ana na biyu kuma shi wato ruɓaɓɓe ana nufi da shi rubabbe abu rubabbe yahudawa suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan ubangiji yana hana sahabbai kada su yi koyo ko da su yi koyo da yahudawa wato duk abin da suka yahudawa suka yi su su yi wani abu daban ban da shi kada su ce ra'ina la taqulu ra'ina kada ku faɗi kalmar ra'ina wal yayin da kuke tare da manzon Allah kada ku ce mishi ra'ina wa qulun zurna ku ce mishi ka saurare mu ya ubangiji tabaraka wata'ala ko su kuma su ce a ka ce musu ka jinkirta mana intazirna mahillana ya rasulullah ka tafi kaɗan kaɗan har mu zo mu gane anan ibn kasir kuma ya yi ta'alili anan ya rawaito shi ne daga ibn jarir yake cewa ya ce a duk a shiga a yi a sha wahala ana kawo ma'anan nan a ɗauko wannan aje shi ba nan shi ba nan take ba kawai kalma ce wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙita baya so a faɗe ta wa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaya a nan kawai yafi shine ibn jarir nan ya rawaito yace kada a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ra'ina a ce mishi unzurna ka saurare mu ka jinkirta mana qulun zurna wasma'u kuma ku ce kuma ku ji abinda ake gaya muku walil kafirina azabun eh na'am kuma sani awa kafirai azaba mai radadi ne yake jiran kafirai Allah ya shirya musu wannan azaba na'am sani fa ya ku sani fa ku imamu mine manzon Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya annabi to ya gaya musu su sani su sani fa wa'annan yahudawan nan da wa'annan kafirai da mushrikai din nan gabaki ɗayansu babu fa wanda yake so wani abu na falala daga ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zo muku ko ya saukar muku ma ya waddu allazina kafaru min ahlil kitabi wato makafirai daga ma'abota littafi da har ma da mushrikai ba sa son ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi muku wani alkhairi daga gare sa wallahu kuma Allah kuwa yahtassu bi rahmatihi man yasha yana kebancewa wanda ya so da rahamansa wallahu zul fadlil azim sani ku sani kuma Allah ma abocin falala ne mai girma tabaraka wa ta'ala anan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayyana wato kazantan da kafirai kazantan da yahudawa da mushrikai suka tattara suka rike shi a zuciyar shi wa manzon Allah da sahabbansa babu wani abun birgewa wanda ya kamata a ce ya birge manzon Allah ko sahabbansa har ma ya bar su su yi koyi da su babu wani abun alkhairi tattare da su duk abun da suka kudure suna so su ga faduwan wannan manzo Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi su karyata wannan manzon Allah ya za a yi su babbata abun da ya zo da shi daga na cikin alkur'ani wani hujja ne za su iya samu su samu su tabbatar wa mutane masu wanda suna da rauni daman ba su da sanin qur'ani ba su da sanin ba su da ilimi sosai ya za a yi su batar da su su ce musu annabi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutum ne fa wanda ya zo ya sami kanshi a cikinku ya ɗan samu labari ne ɗan kaɗan daga taureta ya samu labari ne ɗan kaɗan daga injila ya ɗan kuma ɗan samu tsafi kaɗan ya ɗan samu kuma wata fasaha ta laraba ya haɗa wannan duka kuma ya zo ya yaudare ku wannan annabin da Allah nan gaba zai aike shi bai fito ba shine kada abun da yake zukatansu kuma Allah kuma rahaman shi zai iya saukar da ita a cikin larabawa ne zai saukar da ita a cikin yahudawa ne duk wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala zai so zai saukar ba abun da su suke nufi ba Allah ya samu dace abun da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi baki ɗaya abun da muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا أنا كو منا روقين إن أوا غباكي ديا مي فاتحة دا صلاة الفاتحة دا من كم من زن الله صلى الله عليه وسلم yake gaya mana man la yashkuru nasa la yashkuru Allah duk wanda baya gode wa mutane baya gode wa ubangiji tabaraka wa ta'ala ko kuma duk wanda bai godiyan mutum wa ubangiji tabaraka wa ta'ala bara ta tabbata ba sai mutum idan ya gode wa mutane akan alkhairi da ake yi masa ku duba wannan ni'ima da wannan alkhairi da muke cikin sannan wannan duka kokari ne na mutum ɗaya wato shine maulana radiyallahu anhu ya yi ƙoƙari bayan ya yi ƙoƙari ya gina wannan masallacin sa'an nan ya yi ƙoƙari kuma ya samu hanyoyi da mutane wanda suna son yin alkhairi sun zo sun gyara mana wannan masallacin in kana cikin shi zaka ce ma kaman kana madinatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani sashe ne daga cikinta to wanda ya mana wannan alkhairi gaskiya ya cancanci mu yi mishi fatiya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi lafiya ya bashi tsawon kwana kuma ubangiji ya sa wannan aikin da yayin na a mizan hasanata kuma duk mutane tun an fara aikin masallacin nan har zuwa ƙarshe da masu kuɗi da wanda sun yi aiki da ƙarfi ga baki ɗaya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saka musu ya sa makomansu ga baki ɗaya aljanna kuma Allah kar ya jarrabe shek kuma kar ya jarrabi duk mutanensa da duk wanda sun yi taimako a cikin wannan masallacin nan da duk mu da muke zaune a nan da wata musifa a kanmu ko a kan yaranmu ko a kan jikanninmu ko a kan al'umman musulmi na wanda suna bin muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna mana alkhairi mu karanta fatiha da salatul fatihi amin آمين آمين آمين آمين آمين آتيه ما شاء الله أكبر